إن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد نعم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه وذريته واهل بيته وسلم اللهم هبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا آمين وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان آمين وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء آمين وألسنتنا من الكذب والجيبة آمين.
وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين
bayan haka ‘yan uwa al'ummar musulmi ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam
yau muna yammaci na ranar juma'a uku ga ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin ga watan biyu februari kenan ko na'am
miladiya haihuwa annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ashirin da shida alhamdulillah ga mu a wannan hamshakin masallaci da ke garin rigacikun a igabi lokal gamman jihar kaduna muna roƙon allah mai girma da ɗaukaka ya ɗora mu akan daidai kuma ya tsare mu daga kuskure ƙarami ko babba Amin.
wajen fassara littafin Allah alkur'ani mai girma Amin.
kuma muna yin addu'a ga iyayenmu na addini da iyayenmu na haihuwa Allah ya ji kansu ya gafarta masu ya yi masu rahama Amin.
muna irin wannan addu'a tun daga Shehu Usman ɗan fodiyo wanda ya fara haskaka hasken sunna a wannan ƙasa. Shi da ƙanin shi Abdullahi Gwandu da ɗansu Muhammadu Bello da wayanda suka taimaka masu akan hal- da'awa a zamaninsu muna addu'a Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya masu rahama Amin.
kuma ya saka masu da alkhairi bisa aikin da suka yi.
Amin.
Su suka fara yakar bid'a. Abdullahi Gwandu da shi da Shehu Usman dan Fodiyo sun yi rubuce-rubuce masu yawa masu ƙayatarwa. daga cikin rubuce-rubucen da suka yi sun yi da fulatanci sun yi da larabci sun yi wasu baitocin ma da hausa Mm.
abdullahi gwandu a wani rubutu nashi da ya wasu baituttuka da hausa yana cewa hadisi da ƙur'an kuna ji zumaina da ijima wallahi ɗai abokina da dubansu kullun dare inda rana idan na ga littattafi in yi murna suna gwada mai santa suna gwada mai san suna ta sa Mm.
da yake na kwana biyu ban karanta baitin ba Tawakkal.
kaga da hausa ya ce hadisi da ƙur'ani kuna ji sumaina wato ‘yan uwana su ne ma'anar zumaina a sakwatanci hadisi da ƙur'ani kuna ji zumaina ya ce da ba da ijima'u su ɗai ar bukina da dubansu kullun dare inda rana idan na ga littattafai in yi murna suna gwada san mai sunna ta sa ya ce mu dawo ga sunna mu bar kame ko mu bar jaye-jaye Mm.
to nan bayan Allah babu abin da ke tsakaninmu da su sai addu'o'i na fatan alkhairi bayan wucewarsu kamar yadda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce, duk bayan shekara ɗari, Allah yana tada wani mujaddadi wanda zai jaddada sunnar annabi Muhammad Sallallahu.
sallallahu Alaihi wasallam, sai kuma Allah ya sake yi mana tagomashi da marigayi Sheikh Abubakar Muhammad Gumi. Allah ya ji kansa ya gafarta masa.
Amin.
a ƙarƙashin marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya haɗa shi da almajirai na ƙwarai Allah ya mai tagoma shi da marigayi a Sheikh Ismaila Idris bin Zakariya Allah ya mai tagoma shi da Sheikh Lawal Abubakar Allah ya mai tagoma shi da Malam Ibrahim Arab Allah ya mai tagoma shi da Sidi Ali Sokoto Allah ya mai tagoma shi da Sheikh da Sheikh Ahmad Muhammad Sunusu Gumbi da na ambaci ai Malam Ahmad Sunusu Gumbi sai na tuna wani abu da ɗazu aka gaya mun ɗaya daga cikin ‘ya'yayen shi da ake kira Irfan ya tafi jinya asibiti jiya Allah ya anshi ransa.
Allahu Akbar.
muna addu'a Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya masa rahama.
Amin.
Allah ya azurta Sheikh Abubakar Muhammad Gumi da su Sheikh Abubakar Imam Ikara, su Sheikh Ibrahim Bawa mai shinkafa, su Sheikh Abubakar Uthman Baban Tune, su Sh- ah, Malam Hudu Shi- Cikaji, su Malam Lawal mai Tirnuku, su Malam Sidi Attahir, duk Allah ya hore wa Malam Abubakar Muhammad Gumi su suka ci gaba da yada da'awarsa.
Mm.
Na ga dama ma sai in ce Allah ya hore ma malam da su Sheikh Usman dan gungu Mm.
a lokacin duk suna ɗaya daga cikin almajiran malam waɗanda suka fita a lokacin aka yi ta da'awa ana yada manufofin marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi in malam ya faɗi kalmomi a dunkule sai su kuma su je suna bayanin abubuwan tafsilan irin su Sheikh Jafar Mahmud Adam irin su Dr. Awwal Adam Albani irin su Sheikh Ahmad Usman Kauru duk ga sunan almajiran malam ne irin su malam Adam Ibrahim mai shafi irin su malam Usman Muhammad Allah ya hore wa malam Abubakar Mahmud Gumisu duka aka miƙe ba abin da ake yi aka karaɗe ƙasan nan da wa'azi da faɗakarwa da tunatar da mutane ƙalallahu ƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Mafi yawancin waɗanda na ambata ɗinnan duk sun rasu sun koma zuwa ga Allah, kuma da su aka fara wa'innan aiki irin su Sheikh Abdullahi ko irin su Sheikh Abubakar Abdullahi Tureta duk sun koma zuwa ga Allah, su Sheikh Sa'idu Hassan Jingir duk sun koma zuwa ga Allah, su Sheikh Habibu Yahaya Kaura duk sun koma zuwa ga Allah tare muke fita wa'azuzzuka tare muke kwana mu tashi ayi wa'azuzzuka a dawo to muna roƙon shi Sheikh Abubakar Gumi da wa'annan dimbin almajirai nashi da na ambata kuma sun koma zuwa ga Allah muna addu'a Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama amin Allah shi yafe dukkan laifuffukansu da kurakuransu zura'ar da suka bari ‘ya'ya da jikoki muna roƙon Allah ya musu albarka. Mu ma muna addu'a idan namu lokacin ya zo, Allah mai girma da ɗaukaka ya azurta mu cikawa da imani.
amin
Muna karatun ne da littafin marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi رد الأذهان إلى معاني القرآن abinda ake kira raddul azhan mayar da hankulan mutane zuwa ga fahimtar ma'anonin alkur'ani mai girma kun san da kafin malam abubakar mahmud gumi ya fara tafsiri a najeriya sai aka mai da alkur'ani kamar tatsuniya sai a je ana ta gaya mana wasu labarai wai a wani kafiri wai shi fanfangaru ne ko mene na'am
wai akwai waye ya zo za su yi fada da aliyu bin abi talib shi wannan kafirin yana da kai guda ɗari Hmm.
aka zo za a yi yaƙi da shi da aliyu bin abi talib wai yana da kai ɗari sayyidina aliyu ya ma rasa gane ina kan asalin yake wai sai wata tsohuwa ta zo ta ce ma aliyu bin abi talib in kana so ka gane kan na asali ba shi sha- ta ba ya sha to inda ka ga ya zo kitabar nan kan na asali yake subhanallah da ba haka ake yi ana ka- o- na ana ana a- a hadishi ake cewa na'am ai ta dariya a lokacin. Mun gane wannan, wata rana mun sa wa'azi a mararrabar jis, farko-farkon ƙungiyar kafuwar izana. Sai na tafi mararrabar jis, na rasa inda ake wa'azin. Na saurara ban ji sifika ba, na bi na bi duk inda zan- nake zato ban ga inda ake karatun ba. Sai na zo wajen irin masu wannan wa'azi, na ce, "To bari in tsaya in ji karatu." shi mai wa'azin yana karanta suratu Yusuf. Can sai aka karanto mai wa ja'o alaƙali su hibi dalin kadhib kaze. Kalu ya abana inna zahabna, eh? Inna, وجاءوا على قميصه بدم كذب na'am, ci gaba mana.
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل A'a, to ko ba ne ya kamar, kalu ya abana inna zahabna nastabi wa tarakna Yusuf.
قالوا يا أبا وجاءوا أباهم عشاء يبكون Na'am, na'am, masha. Allah.
قالوا يا أبانا إن إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب na'am وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين to kamar yadda Allah ramma ya karanta inda Allah yake cewa waja'u abahum isha'an Yau.
yabkun suka zo lokacin sallar isha'i sai ga su sun zo suna kuka nan da nan da annabi yaqub ya ji suna kuka sai ya fito me ya faru ina ɗana yusufu qalu ya abana inna zahabna nastabiqu mun tafi muna tsere wa tarakna yusufa inda mata'ina muka bar yusuf a wajen kayanmu ya tsare mana fa kana huzzibu Allah ramma ya karanta fa akalahu zibu ni kuma nace fa akalahu Zai azzibu kura sai ta cinye shi to ka san makaryaci ko yayi ƙarya sai ya warware da kanshi sai suka ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin amma mun san ba za ka yi imani da abin da muka faɗi ba ko da gaskiya muka faɗi bayya.
kaga ashe ƙarya ne to wai shi wannan mai karatun da na iske sai ce da da aka gaya wa annabi yusuf alaihi salam annabi yaqub wannan nan da nan sai ya tara kurayen duniya baki daya sai ce ke kura ke kika cinye ɗana yusuf ta ce billahi allazi la ilaha illa huwa ba ni na cinye ɗanka yusuf ba inni na cinye ɗanka yusufu azabar da Allah yake ma mashaya ta ba a kabarin yemun bayan da ya faɗi haka sai ya- sai ya daga hannun shi haka ya ce kasan shi ne zukar taba zakarin uban shi yake kunnawa La ilaha illallah.
haka ya dingi ina gefe ina saurari to da fa haka ake karatu saboda haka sai malam ya rubuta mana raddul azhani ila ma'anil qur'an ma'ana mayar da hankulan al'ummar musulmi zuwa ga fahimtar ma'anonin alqur'ani ba irin wannan fassara ba kawai wani wai an ce kutilal kharrasun ko wai sai ce wai Allah ya tsine ma masu sai da karas Inna lillahi wa inna kawai haka ir- hak- haka ba ake fassara a da wani gurin kuma da aka ce al'arabu ashaddu kufran
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله عليه da ya zo fassara al'arabu sai mai da shi fassara araba wasu ya ce ‘yan amalanke tsofa
a shaddu kufura wasu suka fi tsananin kafirci wani faga su suka fi tsananin munafinci wa jadaru Allah ya alamu hudu da ma'an zanen To da fa haka ake fassara alkur'ani. Muna addu'a marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta mishi Allah ya saka mai da alkhairi.
Amin.
To muna cikin suratul Hajji alaramma mai kace.
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا Mm.
وإن الله لهو خير الرازقين Sai Allah mai girma da ɗaukaka ya yi magana akan al'ummar musulmi waɗanda suka yi hijira, ko dai suka yi hijira daga Makka zuwa Madina, ko suka yi hijira daga wasu garuruwa suka zo Madina. Allah yana magana a kansu. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Wallazina hajaru fi sabilillah. Kaga waɗanda suka yi hijira don neman yardar Allah, sun makutilu, suna cikin halin hijiran nan sai aka kashe su. aw matu ko ko sun yi hijirar kafin su isa Madina sai Allah ya anshi ransu suka mutu ba kashe su aka yi a fagen yaƙi ba la yarzuqannahumullahu rizqan Hasana.
hasana lalle haƙiƙa Allah zai azurta su da arziki mai kyau wa inna allaha lahuwa khairur raziqin lalle hakika Allah shine fiyayyen wanda yake mai azurtawa ina Allah zai sa su ليدخلنهم مدخلا ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu Allah yayi alƙawarin zai shigar da su mashiga ta gidan aljanna kenan wanda in ya shigar da su ya yarda da su kuma kamar yadda aka ce radiyallahu anhum wa radu anhu wa inna Allah la alimun halim kuma lalle hakika Allah masani ne kuma mai haƙuri ne mai wannan tafsiri da ke hannuna imamul ƙurɗabi ya ce afarada zikirar muhajiri sai ya kaɗe ta ambaton almuhajiri na allazi na matu wa'inda suka mutu ko kuma wa kutulu ko wa'inda aka kashe tafsilan lahum akwai bambanci wajen tafdilan lahum don nuna fifikonsu wata shirifan ala sa'irin mauta kuma suna da bambanci da sauran matattun da suka mutu daban sai ya ce wa sababu nuzuli hadhihi aya dalilin saukar wannan aya annahu lamma mata bil madina Usman bin Maz'un a lokacin da Usman bin Maz'un wa Abu Salma bin Abdul Asad suka rasu kala ba'dun nas sai wasu sashin mutane suka rika cewa man kutila fi sabilillahi afdalu mimman mata hata fa antihi wanda aka kashe fi sabilillahi ya fi daraja ya fi girman lada a gurin Allah fiye da wanda ya mutu daban to da suka rika irin wa'annan maganganun fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka mustawiya bainahum tana nuna daidai wa daida suke wannan ya fito hijira fi sabilillahi kafin ya isa madina ashe ajalin shi ya zo sai Allah mai girma da ɗaukaka ya anshirin shi wannan ma ya fito jiha- abin nan hijira fi sabilillahi sai aka kashe shi a hanya an abin nan makiya mushrikai kafirai suka kashe shi to wannan cece kuce da ake yi wa ya fi falala sai Allah mai girma da ɗaukaka ya saukar da aya ya nuna daidai suke wa annan laha ya rizuku jami'ahum rizikan hasana dukansu Allah ya yi alkawari zai azurta su arziki mai kyau bayan ya faɗi haka sai ya ce wa zahiru shari'a amma zahirin abin da shari'a ta zo da shi يدل على أن المقتول أفضل yana nuna ainihin wanda aka kashe a wajen yaƙi a fadalu ya fi lada fiye da wanda ya mutu. Wa ƙarƙala ba'adu a halil il, sashin ma'abuta ilimi sun faɗi haka innal maktula fi sabilillah wal mayyit fi sabilillah shahidun. wanda aka kashe fi sabilillahi da wanda ya mutu fi sabilillah dukansu shahidai ne walakin al-maktul maziya ma asabahu fi zatillah amma shi wanda aka kashe yana da bambanci tsakanin shi da wanda ya mutu na fata mun gane wannan wa tajjabil aya wa yaqulu ta'ala ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله نعم وكان الله عفوا غفورا Allah ya faɗi a wannan ayar wa man yakhruj min baitihi muhajiran wanda ya fito daga gidan shi yana mai hijira zuwa ga Allah wa rasulihi kuma yana mai hijira zuwa ga manzon Allah summa yudrikuhul mautu sannan sai mutuwa ta same shi a hanya faqad waqa ajruhu ala Allah to haƙiƙa ladanci ya auku a gurin Allah ba za a rage mai komai ba a ladan wannan hijira wannan aya tana cikin suratul nisa'i aya ta 100 wa bi hadisi ummu haram haka nan kuma akwai hadisin ummu haram inda take fa innaha suri'at an dabatiha ita fadowa ce akan dabba fa matat sai ta mutu wa lam tuqtal ba kashe ta akai ba fa qala laha annabi sallallahu alaihi wa sallam anta minal anti minal awwali sai manzon Allah ya ce ita ma tana cikin wa'innan shahidai na farko wa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi hadis Abdullah bin Atik man kharaja min baitihi muhajiran fi sabilillah fa kharra an dabatihi wanda ya fito hijira fi sabilillah sai ya fado akan dabbaci famata sai ya mutu au ladagatu hayya ko macijiya ta sare shi famata sai ya mutu au mata a tafa amfi ko ya mutu ba ma da wa'innan ba faqad waqa ajruhu ala Allah to ladan shi ya auku a gurin Allah ma'ana Allah zai ba shi lada akan haka wa man mata qa'san faqad istawjaba al-ma'af amma in ba wannan bane to ba za a lissafa su a cikin wa'inda aka kashe fi sabilillah ba ina fata mun fahimci wannan wannan imamul abin nan ƙurɗabi ne ya faɗi wa'innan bayanan a cikin littafin shi ke yasa sai na tsallaka na bar raddul azhani ila ma'anil qur'an na koma cikin wannan tafsirin dan mu ji wannan ƙarin bayanin Allah ya mana gudunmawa na'am ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور zalika kaga wannan abin da ya faru wa man aqaba bi misli ma uqiba bihi wanda yayi uquba daidai wa daida da yanda aka yi mashi ba irin waɗanda suke cewa duk wanda ya mun kankara sai ne mai na itace duk wanda ya mare ni so ɗaya sai ne mai guda uku a musulunci baya bukatar irin wannan zalika wa man aqaba bi misli ma uqiba bihi wanda ya rama uquba gurgurdan yanda aka yi mai da shi summa bugiya alaihi sannan kuma daga baya sai aka ketare haddi akan shi la yansurannahu Allah Allah zai taimake shi inna Allah la afun gafur lalle haƙiƙa Allah mai afuwa ne mai gafara ne ذلك في مو- آه موضوع رعفين أي ذلك الأمر الذي قصدنا عليك wannan abin da muka baka labari na labarin hijira ba akwai hadisi ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ah, menene hadisin farkon shi ne na maganar hijira
ما قال هذا إنما الأعمال بالنيات mene inna ah, أعمال إن بالنيات إنما الأعمال بالنيات إن النبي صلى الله عليه وسلم yake
إنما لكل امرئ ما نوى domin duk wanda kaga yana da yana yin wani aiki to akwai wata niyya ce a cikin aiki li kulli mri'in minu
ما نوى manawa kowane mutum akwai abin da ya niyya a cikin aikin shi sai aka ce man kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli wanda ya hijirar shi saboda Allah da manzonsa fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi to za a saka mai da ladan abin da yayi saboda Allah da manzonsa wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wanda kuma yayi hijirar don ya don ya samu labari a can Madina idan kai hijira daga Makka ka koma Madina ka zo bako sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ka da wani dan uwa musulmi sai ce ne ce labbaika ya rasulullah ga dan uwa na hada ka da shi je ka taimake shi sai je ya raba gonar shi biyu ya baka rabi ya raba jarin shi biyu ya baka rabi ya raba kasu abin nan rumfar kasuwar sa biyu ya baka rabi ya ainifin zo gidan shi ya sa matan shi su fito cikin wa'innan ukun wacce kake so, ke ’yar uwa ki yi haƙuri, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ne ya haɗa ni da shi ‘yan uwantaka, ki yi haƙuri na sake ki je ki ƙare idda ki aure shi, don mushirikan ƙuraishawa sun koro shi, ba ‘ya'ya ba mata ba kowa tare da shi. Ah, to mutane fa da suka ji ana raba manomi ya ji ana raba gona ba sai ta so yi hijira ba ɗan kasuwa ya ji ana ba ta jari da rumfar kasuwa ba sai ya taho ba mai son aure ya ji ana ba da aure ba sai ya taho ba shine aka ce au imra'atun yankuha ko kuma ya taho ne dan ya samu aure saboda haka kowa yana yin hijiran nan ne gwargwadon niyyarsa fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi ladan hijirar zai koma zuwa ga abin da ya hijiran nan kansa to wannan bayanin da aka yi da aka ce zalika ma'ana muqatil ya faɗi yace nazarat fi qaumin min al-mushriki makka mushrikan larabawa laƙu ƙauman minal musulmi na lailataini sai suka haɗu da musulmi a wasu darare biyu na muharram faƙalu inna ashaba muhammad yakrahuna alqitala fi shahr haram musulmi mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna kyamar yin yaƙi a cikin watan muharram saboda haka sai suka ɗauki a kansu suka ainihin kakkashe abin da suka kashe na musulmi. Shi ne sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce zalika, to in kun samu galaba a kansu wa man aqaba bi misli ma uqiba bihi wanda yayi uquba gwargwadon yanda aka yi mai yanda aka yi mashi summa bugiya alaihi ko la yansurannahu Allah ma'ana Allah zai taimake shi, inna Allah la'afuwun gafur, lalle hakika Allah mai afuwa ne kuma mai gafara ne ga ainihin bayinsa. Na'am.
ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك wannan abin da kaga ya faru bi anna Allah yulijul layla fin nahar Allah shine wanda yake shigar da dare cikin rana da dazu 12 zuwa 12 da rabi ranan nan zafi take da shi to amma kuma tana ta sauka tana ta sauka. Zuwa an jima kaɗan sai ka ga hasken ranar ya tafi sai kuma ka fara ganin duhu, duhu yana shiga a hankali sai lullube ranar kuma. Ai, zalikan lazi ka sassu alaika, kaga abin nan da na baka labari min nasarar mazalu na ainihin samun nasarar wanda aka zalimta, huwa bi anni anan lazi ulijin lailafin nahar. domin ni ne nike shigar da dare cikin yini fala ya kaduru ahadun alama a kaduru alaihi ba wanda yake da iko irin yanda nike da iko a kan shi babu wani philosophy da zai iya kawo maka wannan abin da Allah yake zuwa da shi kaga ainihin duhu abin nan haske yana shigewa cikin duhu zuwa an jima kaɗan sai ka ga dindin sai ka haska fitila ko cocila ko ainihin fitilar ɗakinka kafin in wani abu kake nema ka ɗauka sai ka haska tocilayit amma da da rana ga haske ai man abin nan wanda yake da iko ala hada wanda yake da iko akan wannan to yana da iko ala an yansura abdahu akan ya taimaki bawan shi saboda haka wannan abin da kuka ga Allah yayi ɗaya ne daga cikin irin ikon Allah mai girma da ɗaukaka zalika bi anna Allah yulijil layla fin nahar wa yulijin nahara fil layl wa anna Allah sami'un basir kuma lalle hakika Allah mai ji ne kuma mai gani ne zalika ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل na'am وأن الله هو العلي الكبير zalika wannan abin da aka gaya maka bi anna Allah huwa al-haqq a ƙara tabbatar maka Allah shine gaskiya zu al-haq fadinuhu al-haq Allah shine gaskiya addinin shi ne gaskiya wa ibadatuhu haq kuma ibadar shi ita ce gaskiya wal mu'minuna yastahiquna minhu an-nas saboda haka mu'minai sun cancanci a taimake su da hukumi wa'adihi alhaq da ainihin hukuncin shi wanda yake na gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi wal batil kuma duk abin da suke kira wani Allah ba Allah ba barna ne ai al asnam allati la istihqaqa laha fil ibada kawai mutun yazo yana bauta ma abinda ba ya da yancin a bauta mashi wa anna Allah huwa al aliyul kabir kuma lalle Allah shine al-aliyu shine madaukaki wanda yake al-kabir wanda yake mai girma Allah shine al-ali ala kulli shay'in bi qudratihi madaukaki akan kowane abu da kudurar shi wal ali anil ashbah wal andad kuma shi madaukaki ne bai yi kama da kowa ba kuma duk wasu andad iyayen gida da ake sama Allah ba yi da su muqaddas amma ya kulu zalimun kuma tsarkakakke ne daga abinda azzalimai suke faɗi min sifatin lati la taliqu bi jalalihi daga siffar da bata cancanci Allah mai girma da daukaka ba al-kabiru Allah shine mai girma al-mawsufu bil azama wal jalal wal kibir shine ma'abucin girma da daukaka wajen al'amarinsa saboda haka wakila zu'a zilkibir zulkibriya ma'abucin girma wato kibriya shine kamar ainihin girman kai to Allah in yayi girman kai ma ya cancanta yayi Bara.
kai ko in kai girman kai to baka cancanta kai girman kai ba ka zalunci kanka Allah ya sawaka na'am ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير to bayan an kawo mana dalilai na tauhidi da za a jawo hankalinmu mu ƙara fahimtar waye Allah summa zakara ta'ala dalail qudratihi sai Allah ya ambaci dalail na ikon shi ala infazi ma taqaddama zikrau akan shi ke da ikon zartar da abin da ya ga dama kamar yadda misali suka gabata sai aka sake buga mana misali alam tara shin baka gani ba ko shin baka sani ba ya kai ne sauraron karatu annallaha anzala minas sama'i ma'an baka gane cewa ko baka san cewa Allah shine ya saukar da ruwan sama ba daga sama fatusbihul aradu sai ainihin ƙasa ta wayi gari muhdarra ta koma kore shar bin nabat idan yanzu aka fara ruwan sama kwana bakwai kana shiga cikin ainihin gonaki zaka ga yabanya da fure da ƙanshin abubuwa da ƙanshin damuna duk zaka ji wa hadha min asar qudratihi wa rahmati kaga wannan yana daga cikin gurabun ikon Allah da rahamarsa inna allaha latifun bi ibadihi Allah mai tausasawa ne ga bayan shi bi ikhrajin nabati bil ma Allah yana iya shike da ikon fitar da tsirrai ta dalilin saukar ruwa daga sama yau in ka zo kawai kai aikinka ka zuba wake a rami kawai ka take da kafa ka zuba ainihin masara a rami ka rufe da kafarka ka zuba dawa a rami ka rufe da kafarka ka zuba shinkafa a rami ka rufe da kafarka bayan ka yi wannan to kai ka gama naka saura aikin Allah ana nan sai kuma kaga Allah mai girma da ɗaukaka ya saukar da ruwa daga sama sai kaga ainihin wannan shinkafar ko wannan masarar ko dawar sai kaga ta hudo ƙasa a hankali ana nan a kwana a tashi sai kaga ainihin zangarniya na tashi in ta fara fitowa tana iya zuwa ka kama ta ka burje amma in aka batta ta kwana biyu ta ƙarfi karan dawa idan aka ɗauke shi aka maka ma shi a jiki sai kai kuka wake da ikon yin haka Allah ne yake da ikon yin wa'innan abubuwa inna allaha لطيف بعباده بإخراج النبات بالماء خبير بما في قلوبهم kuma Allah yake iya ba da labarin abin da ke cikin zukatan mutane inda ta'khiril matsar wajen samun jinkirin saukar ruwa na'am lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa inna Allaha lahuwal ghaniyyul hamid lahu ma fis samawati wa ma fil ardi abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa lahu na Allah ne na shigi alaji hatil mulki ta ɓangaren mulki ke na ake nuna maka duk na Allah ne wa inna Allah lahuwal ganiyu an ibadihi kuma lalle hakika Allah wadataccen nan ne da ka daɗe da sani an ibadihi bai bukata komai a wajenku alhamidu li'auliyaihi kuma abin godewa ga ainihin majibintansa wato Allah mai girma da ɗaukaka alhamid ne mun gane wannan saboda haka in za ka tsaya ka bauta ma Allah kawai ka tsaya ka bauta ma Allah don Allah kuma don amfanin kanka amma tunanin wannan ibadar taka za ta amfani Allah ba za ta amfani Allah da komai ba na'am ألم ترى ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه نعم no.
إن الله بالناس لرؤوف رحيم الله يجي ألم ترى شنبك جنيبه kai mai sauraron karatu annallaha sakhara lakum ma fil ardi sai Allah ya hore muku abin da ke kan ƙasa ko cikin ƙasa minal baha'im dubi dabbobi dubi girman raƙumi dubi girman saniya dubi rago dubi tinkiya dubi akuyoyi da sauran dabbobi na ni'ima duk Allah ya hore ma mutum su wal fulk kuma Allah ya hore mana jirgin ruwa a sufun wadda take tafiya akan ruwa rannan ake nunawa a wace tasha ana nuna wani jirgin ruwa wanda yake gaba daya a duniya ba jirgin ruwan da ya kai shi akwai filin jirgin sama a cikin shi akwai guraren mitin a wajen shi akwai wajen wasan kwallo a cikin shi akwai wajejen mitin daban-daban duk a cikin jirgin ruwan. To, amma duk nauyin jirgin ruwan nan sai ka ga cewa inda za ka zo ka ɗauki allura ka jefa ta a ruwa sai ta nisi. Amma in jirgin ruwa yana kan ruwa ba zai nitse ba. In dai ba matsala aka samu ya huje ba. Mun gane wannan, saboda haka duk don Allah ya nuna maku irin ikonsa wannan jirgin ruwa ta jarifil bahar kaga tana keta ruwa lirrukubi wal ham yanzu idan jirgin ruwa ya zo Lagos ya tsaya sai ai wata uku wani jirgin ruwan ba a gama sauke kayan da ke cikin shi ba a sauke motoci a sauke abubuwa ai ta saukewa tsawon wata uku lirrukubi wal hamd wajen hawa da kuma ɗaukar kaya da amrihi duk irin wannan yana tafiya ne bi izinihi da izinin Allah wa yumsiku sama kuma Allah ya, ya rike sama wai an ce wata rana sarkin musulmi Abubakar Allah ya ji kansa ya gafarta mai ya hausa jirgin sama sai ma'aikatan jirgin sama suka zo a sa a ɗaura belt ya ce ni an amfanin shi aka ce saboda hadarin jirgi ya ce ina wani dabara ga wanda an ka kwashewa kawahu in kwashe kawahuwanka kana sama kawai me za ka iya yi wallahi
wa yumsiku sama kuma Allah ya rike maku sama li'alla taqa 'ala al-ardi domin kada saman nan ta rufto akan ƙasa illa bi iznihi duk wannan ba ba abin ba abin da yake gudana face da izinin Allah da an barta ba a rike ta ba ta fado ma ƙasa wato huliku gaba ɗaya duk sai ku halaka. Inna Allah bin nasi lalle haƙiƙa Allah dangane da mutane lara'ufin rahim mai jin ƙai ne kuma mai tausayi ne fi tasir wal imsak wajen hora wa'innan abubuwa da rike su. Wa huwa allazi ahayakum وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور wa huwa allazi ahyakum Allah shine wanda ya raya ku bil insha da ba ku sai Allah mai girma da daukaka ya farar da ku a farkon al'amari thumma yumitukum inda intihai ajalikum sannan kuma Allah zai kashe ku idan ajalin ku ya kare thumma yuhyikum inda al-ba'thi sannan ya sake tayar da ku dan ai maku hisabi innal insana lalle haƙiƙa mutum mushiriki lakafurun mai butulce ma Allah ne lini'amillahi bitarkihi bi bitarkihi tauhidihi ya zo yana bauta ma wani Allah ba Allah ba ya bar tauhidin Allah to wannan kadai butulce ma ni'imar Allah mai girma da daukaka ce Allah ya tsare mu amin to bayan wannan malam ya ce sun ma'ashara ta'ala fi ma ya ce sai kuma Allah ya mana ishara ga abin da ke abin nan zai zo nan gaba ila anna ikhtilafi shara'i al-ilahiyya sabanin shari'a ta Allah bada al-ittifaq fi tauhid bayan duk annabawan nan da kaga sun gabata sun yi ittifaki akan tauhidi na uluhiyya na rububiyya na asama'u was sifat amma ana dan samun bambanci wajen abin da ya shafi hukunce hukunce wannan la yadurru bai cutarwa fa shajara laha asalun wahid idan itaciya tana da tushe daya wa furu'un muhtalifa sannan tana da ganyaye daban-daban wannan babu wani damuwa akai ina fata mun fahimci wannan kaga annabawan da suka gabata idan an je yaƙi in an samu ganima ta yaƙi tara ta ake a kona gaba ɗaya ba a amfani da ita amma zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka halatta mana cin ganima kaga an samu bambanci a da idan fitsari ko kashi ya shiga jikin mutum ya zuba a jikin mutum a zamanin da ya gabata ko a wasu al'ummomi da suka gabata sai an karje gurin an goge har jini ya fito amma mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka ba mu izinin wankewa da ruwa kaga an an samu bambanci haka zamanin annabi Isa alaihi salam su azumin su kin yin magana فإما ترى
منين فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا كودا ذاك حدود ونمتم يتنبيك يا أكي هكا فقولي ki ce inni nazartu lirrahmani sauman nayi nazar nayi bakance na yin azumi saboda haka ba zan magana da kowa ba kaga so azumin su shiru kama baki amma kuma mu namu azumin daga bullowa alfijir zuwa faduwar rana ka nisanci abubuwan sha'awarka ka nisanci iyalinka ka nisanci cin abinci shan abin sha da sauransu to kaga an samu saɓani wajen abin da ya shafi wannan to amma wajen abin da ya shafi tauhidi duk ɗaya ne babu bambanci likulli ummatin likulli ummatin ja'alna man sakanhum nasikuh na fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbika إنك لعلى هدى مستقيم لكل أمة جعلنا منسكا قوة الأمة من سامتا إلى النوع شرعت أي شريعة هم ناسكوه معنا هم آملون به wato da wannan shari'ar suke aiki fala yunazu unnaka haka ne kada ka yadda su yi munaza'a da kai sa'iru arbabil milal sauran wa'inda yake suke kan wasu hanyoyi kamar abin nan maguzawa idan suka samu mushen jaki ko na raƙumi ko na saniya ko akuya ko tunkiya ko wani abu su gyara abinsu su cinye idan kai kana musulmi kuna ɗan wasan barkwanci da su, sai su ce maka, sannunku musulmi, wa'inda ba sa cin yankan Allah sai dai nasu, wai abinda suka ɗauka yankan Allah mushe wanda ya mutu, wai wannan yankan Allah ne kun ci, amma wai wanda kuka yanka shi ne naku. to in mutum bayi da wani ilimin addini mai kyau sai a jefa mai irin wannan shubuhar mun gane wannan ko kuma in sun samu wanda bayi da ilimi sai su ce bangaren kiristoci kenan sai su ce ai Allah ya ce wa annabi Isa alaihi salam wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya amincin Allah ya tabbata gare shi ranar da aka haife shi da ranar da zai mutu da ranar da za a tayar da shi sai su ce to amma ku annabinku Allah ya ce mashi wa waje daga zalan bahada aka same ka batacce sannan aka shirya da ke sai su ce to kai in kai ne wanne za ka bi wannan haihuwar shi ranar aminci mutuwar shi ranar aminci ranar tayar da shi ranar aminci kaga in sun samu wanda bayi da ilimin addini mai zurfi sai su jefa mai shubuha ko kuma inda Allah ya ce wa ja'ilul ladina taba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyama sai su ce ai Allah ya faɗi a cikin alqur'anin naku Allah ya ce wa annabi Isa, wa ja'ilun lazina taba'uka, Allah ya sanya wa'inda suka bi ka, faukan lazina kafaru ilayoyin kiyama. To, duk ire-iren wannan shubuha ce wadda ake kawowa, to, kasi jayya da kaifin amri cikin wannan al'amari, fi amri din, ba inna ha, inna ma tamfa'u ɗalibul haƙ, ita gaskiya da jayayya ko debate yana amfana ɗalibul ilmi ne na ga wani malami ya rubuta wani kalma wani zance na'am ya ce ɗalibul haq takfihi a hujja wahida in ban manta usulubin ba na'am ya ce wa sahibul hawa la ya kafihi alfu dalilun mm,
yawwa ya ce sahibul haq takfihi dalilun wahid sahibul hawa la takfihi alfu dalilun mai san gaskiya dalili ɗaya ya ishe shi mai san jayayya da rigima kuwa to inda za ka kawo mai dalili dubu ba zai yadda ba saboda haka wa ha'ula'i ahalu mira kaga wa'innan mutanen jayayya ne saboda haka wada'u ila rabbika ma'ana ka yi kira zuwa ga bin addinin ubangijinka innaka la'ala hudan mustaqim lalle haƙiƙa kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana kan miƙaƙƙiyar hal- hanya wacce Allah ya dora ka kai na'am وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون wayin jadaluka amma in suka ci gaba da jayayya da kai fi amrin dini wajen al'amarin addini faqul ka ce masu Allahu a'lamu bima ta'maluna Allah shine mafi sanin abin da kuke aikatawa fa yujazikum alaihi zai maku sakamako akai ai la tujibuhum karka ba su amsa li'annahu la jawaba li sahibil mira wal inad wanda duk ma'abucin jayayya ne da dogewa akan abu to gaba ɗaya duk abin da za ka gaya mai ba za- ba zai dawo kan fahimtarka ba saboda haka ni wani ra'ayi irin nawa ni hatta wani lokaci makabalolin nan da ake yi ba na son su amma wannan ra'ayi na ne mm,
yau inda zan ga kana wani abu bisa kuskure to maimakon ka rika kama sunanka ina tsine maka ina aibanta ka a'a ni in dauki alqur'ani da hadisi in karantar da mutane abin da yake daidai sauran dabara ya rage ga mai shiga rijiya faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya gane wanda bai ga dama ba shikenan domin hiwar debate irin wannan abubuwan wani lokaci ƙara ma mai irin wannan ɗabi'ar tsaurin kai da inadi yake yi. Saboda haka malamai su tsaya kawai a ci gaba da karantar da al'umma addini, amma malaman addini su zo su shigo midiya suna ja- zagin junansu, wannan ya aibanta wannan, wannan ya aibanta wannan, wannan ya aibanta wannan, to jahili sai ya rasa ina ma aka sa gabawa yake kan daidai. Amma in kai da kake ganin kai ce kan daidai da hujjojinka da dalilanka daga Alƙur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da fassarar malamai magabata managarta to duk abin da za ka kawo sai ka kafa hujjarka da dalilinka akan kaza akan kaza shikenan wanda Allah ya niyyar zai shiryu sai ka ga ya gyaru Allah ya mana taimako amin na'am الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون Allah ya hukumu bainakum ya ahlal milal al-ukhra Allah ne zai hukunci tsakaninku ya ku karkatattu ahlul milal wanda ba kan musulunci ba Allah ne zai hukunci tsakaninku yawmal kiyama ranar tashin alkiyama fi ma kuntum fihi takhtalifu akan abinda kuke sabani anil haqqi ba'da ma zahara bayan ko gaskiyar ta bayyana wa qad ah, wa qad amarakum dinukum bittiba'i ai addinin ku ya umurce ku in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ku bi shi to ba ku bi shi ba saboda haka masu wa'azi ni a tawo fahimtar da za su ɗauki manhaji na'am
da alkur'ani ya bayar da mun zauna lafiya kuma da duk rigingimun nan ma ba za a rika samun su ba Allah ya ce mana kul hadhihi sabili
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله na'am على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين fahimta ta da wannan ayar kila mushrikai za a yi mawa'azi amma sai ba a kawo sunayen mushrikan a farko ba sai Allah ya ce kul hadhihi sabili ka ce masu wannan ita ce irin hanyar tawa ad'u ila Allah ina kiran mutane zuwa gabin Allah ala basiratin bisa natsuwa da basira da kula da yanayi ana wa manitta ba'ani ni da wanda duk ya biyo ni akan irin wannan aiki fa subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikina ni ban daga cikin mushrikai kaga mushrikan ake so ai mawa'azi amma ba a kawo sunan su ba sai a can kance dan a koya maka usulubin wa'azi a wani gurin Allah ya ce udu ila sabili rabbika ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة in za a yi debate ba وجادلهم بالتي هي أحسن me yasa إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ga tsarin wa'azi da Allah ya umarce mu da shi sai aka ce udu'u ila sabili rabbika kira mutane zuwa ga bin hanyar ubangijinka bil hikimati daya wal mau'izatil hasana da wa'azi mai kyau biyu kai kira da hikima da wa'azi mai kyau na taba ganin wani asar na jikokin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ‘ya'yan Ali bin Abi Talib, Hassan da Husaini, sai suka ga wani dattijo yana alwala bai iya alwala ba. Sai suna tunani ya za su koya ma dattijan nan yadda ake alwala, dukansu kowa sai ya ebo ruwa a kasko, sai suka zo gaban shi, Baba, wai jayayya muke tsakanina da ɗan uwana. shi ya ce ya fi ni iya alwala ni na ce na fi shi iyawa shi ne muke so mai alwalar a gabanka ka gani da shi wa ya fi iyawa ya ce yara bismillah ku yi alwalar gani ɗaya ya fara hasan da ya kammala alwala ya ce haka na ga babana ali bin abi talib yana alwala ɗayan kuma shi ma ya yi alwala mai kyau da ya gama ya ce haka na ga kakana annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yana alwala. Dattijo ya ce yara ku dace ni ne ban iya alwala ba. Sai ya tashi ya gyara, ba cin mutunci ba komai, amma wani yaro a nan wajenmu. Ya ga wani tsoho yana alwala, yana facal-facal da ruwa, ya gunsi ruwa ya fetsa can sama. sai yaron ya ce kan abu kaza billahi allazi da makarantar malamwa da kai ke ta ci ubanka ai da tsohon ne ya tashi da butar da ruwan da ya jefe shi da dan me dan bai dauki uslubul hakim ba wajen karantar da shi kaga mai da'awa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana kira mutane zuwa ga bin hanyar ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci sahabbai sun kewaye shi sai ga wani bakawai shi ma ya zo ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam can sai ji yana jin fitsari sai kawai ya tashi sai ya samu wata kusurwa cikin kusurwar masallaci cikin masallacin kawai sai ya fara tsilla fitsari sai sahabbai aka taso mai kai suna metsawa sai manzon Allah ya ce mahalan ya ummata Muhammad kyale shi bawan Allah ƙara shafi tsarinka ya ƙara shafi tsari a masallaci bayan da ya gama sai ya sake dawowa inda yake zaune ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wasu sahabbai ku ebi guga ɗaya ta fata ku je ku zuba akan fitsari suka iba suka je suka zuba suka dawo su ma suka zauna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku da kuka fara yi mai tsawa ba haka ake nasiha ba yanzu da kuka daka mai tsawon nan inda ya firgita fitsarin bai gama zuba ba ya miƙe sai fitsarin ya koma mashi ƙarshe yana iya zaman mai ciwo kuma lokacin da ya tashi yana iya ɓata duk suturar shi gaba ɗaya ba haka ake nasiha ba ku daina irin wannan bayan an masu nasiha da ta dace da su sai kuma manzon Allah ya juya wajen ba kauye ya ce kai kuma bawan Allah ba haka ake ba kaga masallacin nan nan muke zama mai shawara nan muke sallah nan muke tarbiyar sojojin da zamu tura yaki nan muke kaza yanda kai fitsarin nan cikin masallacin inda kowa zai je fitsari ya tashi yayi a ciki gobe mun iya zama yace ba za mu iya zama sai ce to daga yau da Allah kada ƙara da ya ji daɗin yadda manzon Allah ya raba nasiha biyu ya ma wa'incan tasu daban shi ma tashi daban sai ya ɗaga hannu sama yana addu'a yana Allahumma rahamni bi Muhammad wala tarham ana ahada Allah ka ji kaina ni kadai tare da Muhammad kada ka ji kanmu tare da kowa kaga an fusatar da shi to shine udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana in ma za a yi debate wajadilhum billati hiya ahsan ijayar da su da abin da yafi kyawu don me inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili ubangijin ka fa shi yafi sanin waye batacce wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine mafi sanin waye yafi shiriya kai kana wannan kai ma baka san me makomaka ba in kuma baka gane fassarar wannan ayar ba koma hadisin can da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna zaka ga ɗayan ku yana ta aiki irin na ɗan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'u saura sai ya rage saura zira'i kadan guda ɗaya tsakanin shi da shiga aljanna ashe ashe dan wuta ne faya amadu bi amali ahalin na dan kankanin lokaci sai ya juya yana irin aiki na ƴan wuta fai da fuluha kashe sai ya shiga wutar ko kuma ka ga mutum ya amalu bi amali ahalin na yana aiki irin na ƴan wuta hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira'un sai ya rage sauran zira'i daya tsakanin shi da shiga wuta ashe tun farko dan aljanna ne faya amalu bi amali ahalil janna dan kankanin lokaci sai ya juya ya koma yana irin aiki na ‘yan aljanna faye da fuluha sai ya shige ta to kai ɗin da kake ganin kai ne shiryayye kai ma baka san menene ƙarshen ka koma koma ka ba ke za aka ce maka inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadi ana majalisar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai wani ya miƙe ya ce, Wallahi inna Allah la ya gafiru fula, wallahi Allah ba zai gafarta mu wani ba. Yana faɗin wannan magana sai ga mala'ika Jibrilu zuwa ga manzon Allah, manzon lazi ya ta'ala ala Allah a gafira lufula, waye yake rantsuwa ba zan gafarta mu wani ba, to na gafarta mashi kai kuma na ɓata aikinka. Cike nan, saboda haka, kar ka zo kana gadara kai ahalus sunna ne. ka rika wani rinshi kana wai kowa kana ganin shi kamar dan wuta ne kai kade ne kake ganin kai dan aljanna baka san menene hukuncin da Allah zai maka ba kai ma saboda haka inda muna bin ka'idar wa'azi wallahi ba za a samu matsaloli ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana yassiru wala tu'assiru ku rika sauƙaƙawa don Allah ku daina tsanantawa kullum ka zo kana wa'azi kafirai kafirai har ma yara su rubuta su rada maka suna malam da yan wuta duk wanda ka dauka ka kai shi wuta duk wanda ka dauka ka kai shi wuta har yara masu sauraron wa'azin ka su rada maka suna malam mai yan wuta kuskure ne bashiru wala tunaffiru ku rika bushara kada ku rika kore mutane zuwa ga fahimtar addinin musulunci na fata mun fahimci wannan alqur'ani mai girma Allah ya ce mana wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم Mhm.
كذلك زينا لكل أمة عملهم sai ka ga mutum ya zo yana wa'azi, kai kafirai arna shegu. Haka za ka ji foni yana yi, alhali ga nassin alkur'ani Allah ya ce wa la ta subbul ladina ya da'una min dunillah kada ku rika zagin waɗanda suke kiran wani Allah ba Allah ba, in kuna zagin su, fa ya subbullaha adawan da gairi ilimi, sai su rika zagin Allah, don ƙiyayya da rashin ilimi, sai Allah ya ce mana duk wanda ka gan shi ya fanɗare, ya bi wata hanya mummuna, ka zalika zayyana li kulli ummatin amalahu, haka muka kawata ma kowace al'umma irin aikinta. Saboda haka malami mai wa'azi ya bi tsarin wa'azin, ya bi fomula ya bi ƙa'idar wa'azin sai ya fi samun nasara akan abin da yake karantar da mutane. Allah muke roƙo ya ɗora mu akan daidai, ya tsare mu daga kurakurai,